من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ana yi Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wani lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka har yanzu muna cikin suratul baqara za mu tashi faɗan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙoli su fahahu minan nasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى كتشا سيقول السفهاء من الناس تسلوا za a samu wasu wawaye su rika ce maka ya kai annaban Allah daga cikin mutane ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suke juya huskar su suke barin alqiblar da suka kasance suna kallo suke kallon wata alqibla daban kul ka ce masu lillahi al-mashriq wal maghrib Allah ke da mahudar rana da mafaɗar rana gabas da yamma ta Allah ce shi kadai yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim kuma Allah shi ke shiryar da wanda ya ga dama a wasu hanya madaidaiciya wannan aya hadisi ya tabbata annabin Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo garin Madina lokacin da ya hijira ya zo Makka ya zo daga Makka ya zo Madina ya zo ya iske a Yahudawa suna ibada su suna kallon Baitul Maqdis saboda sun kwace Baitul Maqdis ya zanto hannunsu to annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo sai Allah ya umarce shi ya rika kallon baitul maqdis ya rika yin sallah shi kuma ba ya so yahudawa suna mai gori suna ganin cewa in dai yana kallon alƙiblar su ma'ana yana kallon can baitul maqdis to wata rana zai dawo ga addinin su shi kuma bai jin daɗin wannan ran shi na bacewa amma umarni ne na Allah subhanahu wataala ya bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ya wata sha takwas yana sallah yana kallon baitul maqdis a lokacin da yake makka ka'aba yake kallo yana sallah duk wanda ke garin makka ka'aba zai kallo amma da ya hijira ya zo madina sai Allah umarce shi ya rika kallon baitul maqdis shine masallacin qudus da shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai jin daɗi amma umarni ne daga sama ba yadda za ya dole ya biyayya sai da ya wata takwas sha takwas wata ruwaya tana cewa wata sha bakwai sannan Allah subhanahu wataala ya zuwa ya canza mashi alƙibla ya maida shi ya rika kallon Ka'aba shine Allah subhanahu wataala yake cewa idan ka je kana kallon Baitul Maqdis to za ka yi wasu wawaye daga cikin Yahudawa suna faɗan wannan kalmar suna muka izgili suna cewa ma wallahum an qiblatuhum me yasa suka juya alqiblar su suke kallon can dan canza inda addinin su yace su kalla shine Ka'aba shine Allah subhanahu wataala ke cewa idan sun ce muka haka sai qulu sufa'u minan nas idan wa'annan wawayen mutane sun ce muka haka ma wallahum an qiblatihim me ya juya su zuwa ga alqiblar su allati kanu alaiha wanda suka kasance suna musa kai a can lokacin da suke maka kul ka ce musu lillahi al-mashriq Allah shine duk inda ya ga dama shine za umarnin ka duk inda Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai ya ce ka kalla can kamar ibada ganin daman Allah ne ba wani ya zaba ba kun ba wani wanda ya isa ya ce baye Allah ke cewa inda ka kalla dukka gaba ɗaya da su inda suke kalla da inda kake kalla dukkan Allah ne lillahi shi kadai ya bi man yasha ila siratul mustaqim yana shi yadda wanda ya ga dama a bisa hanya ta kwarai Allah shi ke aza wanda ya ga dama ku kuna ganin cewa kuna kallon can ita ce alƙibla ku shi kuma yana kallon wani waje an sa shi ya rika kallon can Allah shi ke aza wanda ya ga dama ba ku tunanin cewa shi ne ya fi ku bisa alƙibla ta ƙwarai ko ku sani ba ma'ana yahudanan su suna ganin cewa su ne bisa hanya ta ƙwarai amma kun ku sani cewa Allah shi ke ya hadi man ya sha ila siratul mustaqim wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan da haka ne kuma bancin ma aza ku bisa alƙibla ta ƙwarai sai Allah ke cewa kuma da haka ne kuma muka sanya ku ku dinnan al'umma muka sanya ku ummatan wasatan al'umma ta tsaka-tsakiya al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tana tsaka tsakiya ta kowane bangare mun fahimta a bisa addinin Allah al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakiya ki baina ifrat wa tafrid suna tsakanin baina ifrat wa ba su ba su wuce iyaka su yi gudu su wuce inda Allah ya tsaye da su sannan kun ba sakankancewa su ragwance Allah ya aza al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ta tsaka tsakiya za mu ganin cewa idan Allah daga sunayen Allah subhanahu wata'ala al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsakatsakiya ba su yi gurumi suka aza Allah inda suka aza annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce iyaka ba sannan kun ba su sha baya ba haka mu'addila suna ikirarin cewa Allah bai siffanta da wasu sufaye sufaye ba su kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce su daidai ne Allah subhanahu wata'ala ya siffanta da dukkan sunan da kaza ya safan kanshi shi haka mu'tazila suka ce annabi Allah subhanahu wataala su suka wuce iyaka suka ce suna Allah Allah bai cancanci su ba wasu kuma suka ce a'a Allah ya cancanci su amma ba su yi daidai da shi ba sai kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta zo tsaka tsakiya duk sunan da Allah ya sa ma kanshi to ya yi daidai shi yasa suna tsaka tsakiya tsakanin sunayen Allah su tsakanin ifradi suke da tafridi ba su wuce iyaka kuma ba su sakankan ciwa Allah subhanahu wataala ya sa al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al'umma mafificiya al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce al'umma tsakatsakiya wadda take umarni ayi aiki na kwarai ta hana ayi aiki na asha sabanin wasu al'ummai duk al'ummar da ka gani al'umma yahudawa abinda suke so abinda suke so abin san zuciyarsu ne duk abin da ya saba mu san zuciyarsu to ba nasu bane ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa game da annabawa suna kashe wanda suka ga dama suna rayar da wanda suka ga dama suna wulakantar da wanda suka ga dama amma al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi ma al'umma annabi sallallahu alaihi suka yi ma me suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala da annabawa gaba daya Allah ke cewa sai muka kanya ku al'umma ta tsaka tsakiya litakunu shuhada alal nasi dan ku zanto ku zanto kuna shaida ga mutane wa yakuna ar-rasul alaikum shahida shi kuma annabin ku ya zanto ya zan shine zai muku shaida ranar alkiyama mu za mu shaida akan sauran al'ummomi mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi kuma shi za ya shaida akan mu kamar da hadisi ya tabbata hadisi cikin sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zo da annabi nuhu ranar alkiyama cikin taron alkiyama kowace al'umma ta taru tun daga farkon al'umma har zuwa ƙarshen al'umma za a zo da annabi nuhu shine farkon manzanni a ce ya kai nuhu ka ai- ka isar da saƙon da muka sa ka ka isar da saƙon da muka aiko ka hal ballagata annabi nuhu ya ba da ansa Allah ne ke tambayar shugaban al'umma kowane annabi sai an tambaye shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa aka tambaye annabi nuhu sai ya ce ya isar da saƙo su kuma sai a warware al'umma shi shin hal ja'akum min bashirin wa nazir shin wani annabi ya zo muku wanda ya muku wa'azi ya gargadar da ku ku yi aikin alkhairi ku bar aikin asha sai ce babu sai ce babu annabin da ya zo musu gaban taron al'umma ranar alkiyama za a karyatar da annabi Nuhu a ce bai bai wa'azi ba sai a dawo ga annabi Nuhu a tambaye shi wane ne shaidar ka game da ka aikata haka ka yi da'awa sai ce al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam mu za mu shaida akan annabi Nuhu mu kuma za mu shaida cewa lalle annabi mu ya karantar da mu cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qawli an ya'tiyahum an si an ya'tihim azabun alim Allah ke cewa lalle mun aika annabi Nuhu zuwa al'ummar shi mun aika annabi Nuhu zuwa al'ummar shi yayi musu gargadi to kaga mu nan za mu shaida cewa annabi Nuhu yayi wa'azi wata aya ta ce ni yayi wa'azi kusan 50 alfasan illa alfasanat illa 50 am dubu nawa dubu daya babu shekara 50 shekara 150 yana yana da'awa kaga duk wannan shaida ce za mu ga annabi Nuhu cewa yayi ne yayi da'awa kaga kenan za mu zanto muna shaida ga kowane annabi cikin annabawa mun karanta an mun karanta ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وعاد وأما عاد إذا ما كرنتا cewa kuma adawa an aiko musu wa annabi annabi hudu wa adu mene ake cewa wa fi adin kad arsalna alaihim rihan aqim ma tazaru min shay'in atat alaihim illa ja'alatahu karamin aka wa fi samud izqilam tamattu hatta hin har zuwa karshen kowane annabi cewa an aiko mashi wannan an aiko mashi da annabi salih an aiko mashi da da samudawa annabi salih an aiko mashi da adawa kowane ne mun tabbatar da cewa mun karanta cikin alqur'ani wannan ga wanda aka aiko mai wannan ga wanda aka aiko mai za mu shaida ga kowane annabi kenan Allah subhanahu wataala yake cewa kuma in muka yi shaida ga kowane annabi mu kuma Allah subhanahu wataala zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shaida gare mu wa yakuna ar-rasul alaikum shahidan sannan annabin ku ya zanto shine zai shaida gare ku annabi Allah idan ya karanta wannan aya hankalin shi ya tashi saboda zai zanto shine shaida ga al'umma kowane dan adam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shaida gare shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul nisa فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كتنا lokacin da za mu tsaida ka kazanto shaida ga wannan al'ummar gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi tashi kowane ɗan adam ya san cewa al'umma shi akwai wanda ke yin aiki na ƙwarai akwai wanda ba su yi aiki na ƙwarai akwai cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ke shirka akwai wanda ke bid'a akwai duka sai ya shaida kan kowa kuma yana kwaɗayin kamar da hadisi ya tabbata yana kwaɗayin cewa al'umma shi ta zanto ta fi kowace al'umma yawa cikin aljanna amma kuma da wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya muka shaida cewa ga halin ka duk da ba yi rayuwa tare da kai ba Allah ka tsare Allah ke cewa wa ma ja'alna qiblatan lati kunta alaiha bu mu sanya wannan alqiblat da kake bisa akai ba illa lina'lama man yattabi'ir rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi wannan alƙiblar da muka saka ba mun saka bane don mu tozartar da kai ya annabin Allah a mun saka ne don mu ga wanda zai bi ka da kuma wanda zai juye baya min manyan qalibu ala aqrai wanda za ya juya ga daga digan shi juya ya zo da abin da baka sa shi ba ya juya muka baya kibi ya muka ya muka biyayya kaga nan wurin Allah subhanahu wataala ya san zuciyar kowa ya san abin da zai faruwa ga kowa amma sai ce Allah subhanahu wataala ke ce illa li na'lam dan mu sani Ina Allah subhanahu wataala ya sani amma dan ya jarabta mu mu ga Allah ya ga wane ne zai bi Annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kawa wane ne zai juya mai baya ya ki mishi biyayya إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة سيدي الله سبحانه وتعالى كسا جدا من سنشي وأبني من جرما غريكا دقيد الأمة إلا على الخاشئين إلا على إلا على الذين عاد الله سيوان دمك شريدش بن القبلة ود الله أذاك كداجي كي تبنتا سيوان دا الله شريدش بن القبلة كرقا بنت يد الله يا أمرتيكا sai wanda Allah ya shirye da shi wanda Allah bai shirye da shi ba yau ka gan shi wacce alƙibla gobe ka gan shi wannan amma wanda Allah ya tabbatar da shi akan gaskiya sai gan shi yana bisa alƙibla da Allah ya aza shi shine Allah ke cewa sai dai duk ra'an ganin cewa yin ibada yin sallah yin kaza al-istiqama tsayawa bisa addini daya abu ne mai girma sai wanda Allah shirye da shi wa ma kana Allah lidiya imanakum sahabbai sun zo suna tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce mu rika kallon baitul maqdis muna cikin sallan nan muna kallon baitul maqdis wasu sai wasu wasu kuma suna tan an canza an maida mu rika kallon ka'aba su ba su sani ba menene hukuncin sallar su sahabbai ke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya saukar da wannan aya cewa wa ma kana Allahu lidhi'a imanakum da kaɗan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai batan muku ba zai tozartar da ibada ku ba duk wanda ya yi ibada sai Allah ya bashi wa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu duk wanda ya aiki na alkhairi daidai da ƙwayar zarra zai ganshi haka bil munasaba ahalil fatara waɗanda suka yi rayuwa kafin a aiko musu annabi menene matsayin su mun fahimta wannan sahabbai suna tambaya waɗanda suka yi ibada suna ta kallon baitul maqdis suna ta kallon masallacin Qudus yanzu an canza maka alƙibla an ce ka koma ka kalli wani waje su ba su sani ba yana hukuncin sallar su sallar su tayi Allah ba zai tozartar da ibada su ba haka mas'ala da malamai ke tattaunawa cewa idan kana ibada kana cikin sallah sai Allah subhanahu wataala ya kidimar da kwakwalwarka baka san yadda za ka yi baka san ina ne gaba su ba ina za ka kallo inda tunanin kai baka fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda hankalin kai baka kai sallah nan to kana cikin sallan nan sai wani ya zo ce maka wannan alƙibla inda kake sallah ba nan bane daidai ba nan bane gabas to yanzu in ka ci gaba da sallah can wajen sallah ka taru shi sallah ka tafa ci mun fahimta alƙibla lokacin da kake yi a lokacin da hankalin kai baka ya halitta kai sallah duk inda kake aina ma tuwallu fa sama wajhullah duk inda hankalin ka ya baka kai sallah can wannan to amma sai tunaninka da ya baka nan sai Allah ya kawo wani wanda zai taimaka ma sai ce mala inda kake sallan nan ba nan wajen bane gabas juya ka ka koma waje kaza ko kama jikinka ya juya ka mun fahimta to wannan lokacin wata rabin sallar da kai tayi wannan kuma da zaka kammala misali kai raka'a guda biyu kana kallon can inda kake kallo yanzu sai aka canza maka aka ce ba nan bane gabas to ba sai ka saki ba ba saki za ka yi ka sake kabbara a bacan wajen a ci gaba za ka kai da sallah waccan sallar da kai rabin nan da kai raka guda biyu sallar ka tayi yanzu inda za ka kammalawa nan ma sallar ka tayi Allah ke cewa wa ma kana Allah lidiya imanu Allah ba zai tazartar da imanin ku kalmar imani nan ba imani da muka sani ba kai imani da Allah kai imani da manzon Allah ba a sallah ake nina kalma imani a wannan wurin ittifaqin malaman tafsiri sun nuna cewa sallah ake nihi nan wurin mun fahimta ana nufin cewa Allah ba zai tuzartar da wannan ibada taka da kai ba ashe ana iya kiran sunan ibada da sunan imani ana iya kiran sunan ibada da sunan imani Allah ke cewa Allah ba zai taɓa tuzartar da aikun ku bana alkhairi sallaku da kuka aikata inna allaha bin nasi lalle allah game da mutane da ra'ufun mai tausayi ne rahim mai jin kai ne kalma ra'uf kalma kalma ce wadda allah subhanahu wata'ala ke nufi da cewa shi mai tausayin bayi ne allah yana jin tausan bawa fiye da yadda mahaifiya ke jin tausan ɗanta inna allaha la ra'uf lalle allah hada lamun da tabbatarwa ta ƙarin jinjina ma lalle Allah la ra'ufun lalle Allah kaga ta jinjinawa ce ka ƙara tabbatar da cewa lalle Allah mai tausayin bayan shi mun fahimta sai Allah ce قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون Allah subhanahu wataala ke cewa kad nara taqalluba wajhika fi samaa muna kallon yadda kake juya huskarka ranka na bacewa da muka ce ka kalli Baitul Maqdis kana addu'a kana kallon sama cewa kana son Allah subhanahu wataala ya juya maka alƙiblar ka koma alƙibla ta Annabi Ibrahim ita ce Kaaba fa walli wajhaka falan walliyannaka qiblatan tarbaha da sannu za mu juya maka falan walliyannaka da sannu za mu juya maka alƙibla da kake so wadda kake kauna tarbaha wadda har sai ka yarda da sannu za mu juya maka ka yi haƙuri da sannu za mu juya ka ka koma alƙiblar da kake kauna har sai ka yarda fa walli wajhaka kai tsaye sai aya ta sauka cewa fa walli wajhaka shatr al-masjid haram daga yau ka juya ka kalli masjid haram shine masallacin makka hadisi ya tabbata hadisin jabir hadisi cikin sahihaini jabir dan abdullahi yake cewa mun kasance muna sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallah asuba kai tsaye aya ta saukan mu annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fawalli wajhaka shatr al-masjid haram ka juya ka kalli baitul haram shine masallacin kaaba jabir ke cewa daga nan sai muka zabura sai muka je muka muka iske yan masallacin quba a wannan lokacin su suna sallah asuba sai muka ce musu kai ku ku san cewa an juya an maida ka'ab an maida alqibla zuwa ka'aba ba sai suka juya suka koma suna sallah a wancan lokacin suna masallacin uba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka je masallacin qiblatain shine masallacin wasu ansar sai suka iske wancan mutane suna magana suna sallah sai aka ce ku juya ku kalli ko ku san cewa an canza alqibla ba daga nan sai suka juya suka koma suna kallon ka'aba mun fahimta daga nan aka samu wannan masallaci qiblatain saboda sallah masallaci ne wanda aka yi musalla da alqibla guda biyu ana kallon baitul maqdis sai hukunci ya zo mu sai suka juya sai suka koma suna kallon ka'aba kenan yana da alƙibla guda biyu sai aka sa mai suna masjidil qiblatain mun fahimta kenan daga nan jabir ke cewa sai muka gaya musu cewa an canza alƙibla sai suka juya suka koma suna kallon baitul maqdis suna kallon ka'aba wannan hadisi yana nuna mana cewa yana gaskantar da wannan aya sannan wannan aya ɗaya ce daga cikin hukunce-hukuncen da muka yi bayani lokacin da muke fassara aya malan sakh min ayatin aw nusiha na asibi khair minha aw misliha wannan aya ita ce farkon ayar da aka taba shafe wa cikin hukunce-hukunce mun fahimta a lokacin da muka yi bayani muka ce akwai hukunce-hukunce nasikh da mansukh aya ta zo ta shafa aya ko aya ta shafa hadisi ko hadisi ya shafa aya ko hadisi ya shafi hadisi ko aya ta shafi aya duk wannan mun wannan hukunci to wannan hukunci hadisi aya ce ta zo ta shafi hadisi da san annabi sallallahu alaihi wasallam umarni aka mai babu ayar da ta ce annabi ya rika kallon baitul maqdis a hadisi ne aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika kallon baitul maqdis sai ga aya ta sabka Allah ke cewa qad nara taqalluba wajhika fis sama' فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم بإن كتكم الأمة النبي صلى الله عليه وسلم فولوا وجوهكم شطره وجوه شطره إن ذاك mun fahimta wannan fawallu wujuhakum shatarahu ku juya ku inda ka'aba take kaga na wurin ba a ce dole sai ka kalli ka'aba ainin da ainin ba a sai ka ce ka hus ka kalli inda shatar inda bangaren wurin yake yanzu misali in kana sallah kana kallon gabas ka'aba kake kallo tambaya ce nake ka'aba ce kake kallo bangaren Ka'aba shine shatar bangaren Ka'aba mun fahimta in aka auna aka saita inda akwai abin saitawa daga inda kake kallon gabas karshen ta ma ka sake inda take mun fahimta a ce ga Ka'aba nan ni ga inda nake sallah daga nan maradi a saita a je har an Makka karshen ta sai a yi iske ba ba Ka'aba bace nake kallo mun fahimta amma sai Allah mana sauki ya ce ka kalli bangaren Ka'aba kawai mun gane shine duk inda kuke ku kalli bangaren Ka'aba amma wanda ke garin Makka idan yana garin Makka yana harami to dole ya zo inda Ka'aba take kuma ya kalli Ka'aba in ina nan in kalli nan wancan ne ya kalli nan wancan ya kalli nan zagaye ta zagaye yana ta kallon ta ita kadai mun fahimta amma wanda ke nesa hakura yana cikin garin Makka kawai bangaren da take kawai zai kalli mu ma yanzu nan in za mu kallon Ka'aba bangaren ta aka ce shaqahu kenan bangaren ta mun fahimta shine Allah subhanahu wataala ke cewa ai su ma kuntum duk inda kuke fa wallu yuwakum shaqahu ku kalli inda bangaren Ka'aban nan take wa inna Allah wa inna alladhina utul kitab su kuma wa'anda aka bayo wa littafi sune Yahuda da Nasara la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san cewa wannan gaskiya ce daga ubangiji wannan juya ka'abar da komai da komai da wannan gori da suke muka duka sun san gaskiya ne daga ubangiji ne kawai haka nan da suke sun tsada muka hankali wama Allahu bi ghafirin amma ya'malun kuma Allah da kadan ba rabkanan ne bane akan abin da suke aikatawa kalmar wama Allahu bi ghafirin amma ya'malun wannan fakara taman mai cikin alqur'ani da dama amma ba inda aka faɗi cewa amma ya'malun ba nan ba ina maharata alƙur'ani ba inda aka ce an ma ya amalo da ya'un in ba nan ba dukka ko ina za ka nan wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun amma ta'malun nan kadai aka faɗi amma ya amalun da ya'un saboda ni amma ya amalun shi kadai nan wurin da ya'un saboda yahudawa ne ake muhadaba ga su ana gaya musu mun fahimta can kuma duk mukataba in ma annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana in ma mutum da ana ji shi amma nan wurin yahuda su ake ba su na ake nuna musu cewa to Allah ba raukanan ne ban abin da su Allah ya san sun san komai suke maka izgili wa wallahu bi ghafilin amma ya malun sai Allah ce ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wala in ataita allazina utul kitab inda zaka iya zoma waɗanda aka ba wa littafi su na Yahuda da Nasara fi kulli ayatin da dukkan hujjojin da zaka zauwa da su duk abin da zaka zauwa da shi na mu'jiza in dai ta nuna ga Yahuda ko ga Nasari ba ta bi roƙe bila ta ba za ya taɓa bin alƙawla ka ba zai taɓa imani da kai ba ba zai taɓa yarda da kai ba walan tara ba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum da kaɗan ji yadda kai ka ƙure wurin son ba yahudi inda ka kwatanta mai ba zai taɓa yarda da kai ba ba zai taɓa bin addinin ka ba har sai in kai ne zaka bin addinin shi shine Allah subhanahu wataala ke cewa ta yadda ta yadda zaka zo musu da mu'jizozi saboda ba yahudi babu wanda ya kai ba yahudi taurin kai saboda ni shi yasa ibnu taymiya shaykhul islam yake cewa siffar yahudawa siffa ce mai tsananin nisan taurin kai duk wanda ya aiki irin na aikin hudawa aka siffanta shi da aikin hudawa taɓi yasa su ne suka san ilimi sun san komi da komi da gangan ne ba a yi mun fahimta ka san mutumin da da gangan ya ce ba a yi ya fi taurin kai ya fi wurin ganewa shi yasa imam shafi yake cewa mutumin da ya yi bani wahala in muna munazara da shi mutumin jahili wanda ke da taurin kai in ta zano mishi dalilai in ta zano mishi dalilai sai an gama gaba ɗaya ka gama zano dalilan ka sai ce bai yarda ba ya za ka yi da shi to ka gana annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wala in atayta allazina utul kitab yahudawa inda ka zo musu bi kulli ayatin da dukkan ayoyin da zaka zo wa su ba ta bi kiblaka ba za su taba bin alqiblaka ba ba za su taɓa kallon inda kai kake kallo ba to ga ya Allah subhanahu wataala shi an sa shi ya kalli inda suke kallo su Yahudawa to kaga dole su ma'anar sallallahu alaihi wasallam goyi su ba za su iya bin alƙiblar ka ba sai dai in kai za ka bin alƙiblar su kenan yau Allah subhanahu wataala ya canza ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka koma ka kalli baitul maqdis ka bai ka kalli Ka'aba yanzu kana kallon Ka'aba to su fa ba za su iya bin ka bai su a ce ko daidai da ɗaya rana ta kalli inda kake kallo mata mun kiblar ta kadan ba za su yi ba wa ma anta bi tabi'in kiblar ta kai ma mun sani cewa Allah ya san ya tazkiya annabi mun san cewa kai ma ba za ka bi alƙiblar su ba ma'ana da kadan ko da badawa ba za ka taɓa gwada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai buga yahudi ba ya yi imani da bai hude ba ya yarda da abin da bai hude ya faɗa ba duk da zaman da suke na makwabtaka annabi sallallahu alaihi wasallam makwabtan shi duk yahudawa ne kamar da hadisai suka yi bayani akwai yahuda cikin makwabta annabi sallallahu alaihi wasallam amma bakin su haƙƙin makwabtaka kawai amma su ba annabi sallallahu alaihi wasallam su yi imani da annabi a'a babu wanda ya taurin kai cikin masu bin addini kamar bai hude in ka ga an shiga addini sau da yawa za ka gani ana ta shiga addini addinin musulunci to ka zo ka kirista ne amma ba yahudi da wuya ka ji an ce wannan ba yahudi ne ya musulunta da wuya a ce wannan pastor ne cikin yahudawa a cikin yahuda a ce shugaba ne yahudawa a ce ya aje ragamar yakin ya huta ya dawo musulunci wannan yana da wuya saboda sun san abun ne da gangan ne ba su bi shi kuma ba na tsare shahidi ne bai sani ba ne ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala siffanta ba yahudi da wata siffa yahudi siffanta ba nasari da siffa shi aka ce mai magdubi wanda Allah ya hushi da shi saboda ni kana da ilimin kai aiki da shi ne ba kai da shi ka je ka ce ba kai sai Allah ya hushi da kai su kuma bali batattu ne saboda jahilai ne san komai ba jan su kawai ake sai ka ga wani jama'a na nasara sun musulunta kuma a samu wani fasto ya zo ya hidda su kuma su koma ya koma ya mai da su kiristancin su saboda jahilai ne babu karatu a tahadda ka samu da nasari ko kuma addini kiristanci ya zo da bibil din da yake takama da shi a ce ya hardace shi babu amma kai da kanan ka hardace alqur'ani ba haka bane ba to shi bai isa ba iyawa saboda jahilci shi ba iyawa amma bai hudu za a ganin ilimi yake gare shi shi yasa daga cikin malamin su aka siffanta su da ahaba su sun sani su sanannu ne sun san ibn amman da gangane ba su babu mai sauran kai sai da yahudi saboda shi da ilimin shi in ka gana gardama da ilimi yake da nasari kuma da jahilci ne da ka ka fara gardama da shi sai ka ga ya ci a bar shi muraja'a a bar shi muraja'a saboda bai da karatu to Allah subhanahu wataala ke cewa ma anta bi tabi kibrata wa kai ba za ka iya bi kibrata su wa ma ba'du bi tabi kibrata ba kuma tsakanin su ma wani ba za ya sashi wani sashi ba zai bin sashi alqibla wani sashi ba wala in tabat ahwa'ahum nan wurin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ake cewa in ka bi son zuciyarsu la shakka nan wurin ana Annabi sallallahu alaihi wasallam ake ma magana amma al'umma shi ake nufi al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba bin bai huri ba ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من علم باين علم يا زو maka sai ka bi su innaka idzal min salimin za ka sanci cikin jahilai cikin azzalimai wanda ya zalunci kai sai Allah ce
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الله سبحانه وتعالى كيشا الذين آتيناهم الكتاب وإن دعك بي ولبتا في يهودا ونصارى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سنسى النبي صلى الله عليه وسلم كما يدسك في آئنس نتكنسو sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kwatankwacin yadda suka san ƴaƴansu na cikin su wa inna fariqan minhum sai dai wani kaso daga cikin su la yaktumun alhaq suna koyi gaskiya suna koyi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa hum ya'lamun suna sane ba yahuda ko ba nasare sun san da annabi sallallahu alaihi wasallam sun san da komai da komai tun lokacin da za a aiko shi sun san cewa za a aiko musu da annabi da yahuda da ba nasari da cikin littattafansu a tsora da injila sun ji labari ba nasari annabi isa ya gaya mai wa rasulan min ba'di ismuhu Ahmad cewa akwai wani annabi wanda za a turo muku sunan shi Ahmad kaga cikin littafin sun san cewa da labarin da Annabi sallallahu alaihi wasallam za a turo shi dan sa ba yahude shi ma yana ya sani cikin injila da cikin taura ya san da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam za a turo shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa cewa lokacin da aka ce za a turo musu ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به lokacin suna ta shela suna ta yakuwa su yahudawa cewa akwai wani annabi da za a turo musu suna ta suna zuwa istaftihuna alladhina kafaru suna ta wa'azi ga kafirai kafiran makka suna ba su labarin cewa akwai wani annabi da za a yi zuwa falamma ja'ahum ma arafu lokacin da suka ga wanda suka sani ne aka turo musu kafaru bihi sai suka kafarci mishi ashe sun san da zan shi kenan shi ne Allah ke cewa sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar da suka san ƴaƴansu amma sai ya ce daga cikin su akwai masu boye ƙarya wai masu boye gaskiya wannan fariqan minhum la yaktumuna al-haqa suna boye gaskiya ita ce siffa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da ita wa hum ya'lamun kum sun sani al-haqqu min rabbika ka gaya musu cewa gaskiya tana wajen Ubangijinka, duk abin da aka faɗa saɓanin wannan to ƙarya ne, gaskiya tana wajen Ubangijinka, alhaƙumin rabbika, in kana neman gaskiya to tana nan wajen Ubangijinka, fala ta kunan na minal mumtare kada ka zanto fala ta kunan na ka gane kalmar jami'i ana ma'anar sallallahu alaihi wasallam magana shi kadai amma wurin kada ku zanto masu shakka sai aka yi jami'i ma'ana ana nufin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kada ku zo kuna shakka da cewa gaskiya tana wajen ubangiji duk wani sabanin haka to ƙarya ce gaskiya tana wurin Allah subhanahu wataala sai Allah ce ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wataala yake cewa li kullin wujha kowane ne da mu- daga cikin mu gaba ɗaya mu daga cikin Yahudawan da Nasara da Musulmai kowane ne yana da huskar da yake inda yake fuskanta in za a yi ibada kowa muwalliha shi ya zaban ma kanshi wannan alƙiblai ya rika ibada zuwa can fastabiqul khairat ku rika rejeniya ku rika tsere zuwa ga aiki na alkhairi fastabiqu ku rika tsere tsere zuwa aiki na alkhairi aina ma takunu ya'tikum Allahu jami'a duk inda kuka kasance ku sani cewa Allah zai zo muku mun fahimta duk inda kake akwai Allah duk inda ka fuskanta kana ibada can wajen ma akwai ubangiji da Yahudawa da ke kallon Baitul Maqdis da ku da ke kallon Ka'aba dukkan ku ko ina kuke Ubangiji yana nan yana kallon ku duk inda ka fuskanci huskarka kana ibada to na wajen akwai Ubangiji aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuke so ku kalla ku kira sunan Allah ku yi ibada za ku ga da Ubangijin ku can wajen Allah ke cewa aina ma takunu ya tin kullahu jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai sai Allah ce ومن حيث خرجت فول يدك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Allah ke cewa min aisu kharajta duk inda ka fito ya kai annabin Allah fa walli wajhaka shatrul masjidil haram ka kalli fuskar ka ta kalli bangaren masallacin Ka'aba wa innahu lal haqqu lalle dinnan masallacin Ka'aba nan da aka ce ibadan alqiblan nan lal haqqu gaskiya ce min rabbika da ubangijinka babu tantama babu shakka lalle wannan umarni ne daga ubangijinka wama kuma Allah bi gafilin amma ta'malun Allah ba rabkanan ne bane akan abin da kuke aikatawa ya ku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kuka kalli kuka so ku kalli alqibla ku kalli bangaren Ka'aba wannan alqibla Allah ne ya zaba muku ita daga ubangijin ku ne, kuma Allah da rabkanan ne bane ya sa abin da kuke yi. sai Allah ya ce ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون Allah ke cewa wa min haisu karashta duk inda ka bullo fa walli wajhaka shatr al-masjid haram ka ka- ka fuskanci bangaren Ka'aba wa haisu ma kuntum duk inda kuke kuma fa wallu wujuhakum duk inda kuke ku juya fuskan ku zuwa bangaren Ka'aba in kana bisa jirgi in kana bisa mota in kana ƙasa in kana Amerika in kana duk inda kake ka kalli bangaren Ka'aba inda kai musulmi ne ba inda ya halitta ka kalla ka yi sallah a yanzu sallah ka ta karɓo in dai ba ɓangaren ka'aba ba fa aina ma tuwallu fa sammu wajhullah haka Allah yake cewa waye su ma kuntum fa wallu kuma shabra duk inda kuke ku kalli ɓangaren ka'aba li Allah kuna lin nas alaikum hujjatun dan kan mutane su zo suna kawa muku hujja su rika cewa yau kuna kallon can gobe kuna kallon can to ku tabbatar da ku kalli duk inda kuke ku bar inda kuke kallon nan ku kalli Ka'aba dan ya zanto hujja ga mutane wa ya saka ina ka gano dukan shi yana cikin alkur'ani Allah ne ya saka mun gane dan annasu nan wurin wasu malaman suka ce annasu nan wurin kafiran makka wasu kuma suka ce a yahudawa su ne kafirai waɗanda suke ma'anar sallallahu alaihi wasallam gori su ne Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa dan kad ya zanto hujja dan ya sa dan mutane ka samu hujja da za su kada ku illal ladina zalamu minhum sai azzalimai masu yin shirka kalmar zalam nan wurin shirka ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa illal ladina zalamu sai dai mushrikai fala takhshawhum wakhshawni su kuma dinnan kada ka yi tsoron su fala takhshawhum kai ka ji tsoronsu wakshauni ka ji tsorona ne kadai kalmar wakshauni wannan ma shi kadai nan wurin nan kadai ya mamaita cikin qur'ani inda aka yi da ya'un wakshauni da ya'un duk inda za a gani cikin alqur'ani an faɗa wakshauni babu ya'un mun fahimta nan kadai aka faɗa aka ce wakshauni aka yi ya'un wal utimma ni'mati alaikum kuma a haka dan in cika ni'imata ne gare ku wala'allakum tahtadun dan kuma ku shiryu akan hakan zai zanto hanya ce ta ku ta shirya to za mu ganin cewa wurare uku aka mamaita fa ayyu ma kuntum fa ayyu ma kuntum har su uku me yasa aka mamaita har su uku wasu malaman suka ce masu tafsiri suka ce an faɗi wannan saboda farkon hukunci ne da aka shafe ana aiki na shari'a an ce ku yi kaza kuma aka zo aka shahe shi an ta mamaitawa ne dan ya zauna cikin kwakwalwarku farko an ce fawali wajen ka shaɗar al haram nan ma aka ce fawali wajen ka nan ma aka ce hasso uku don a ƙara mamaita maka abin ya zauna cikin ƙwaƙwalwarka mun fahimta wasu malaman suka ce a na farko na na farko ana magana ne ga wanda ke jikin ka'aba aka ce falan walliyannaka qiblatan tarbaha fa walli wajhaka kalli huskarka mun gane wanda ke wurin ka'aba na wuri na uku wanda ke cikin makka amma ba wurin ka'aba yake ba shi yasa Allah yake cewa innahu lal haqqu min rabbika ka gaya musu wa a gaskiya ce daga ubangijinka na uku cewa wanda ba makka yake ba ne sai yake ga makka to shi ya kalli bangaren ka'aba mun fahimta haka wasu malaman suka yi taujihin wannan ayoyi guda uku maimaitawa su da aka yi tai wasu suka ce a an ta maimaitawa ne dan ne farkon hukuncin da aka taɓa yin nasu ɗin shi aka shahe shi aka kawo munso aka kawo wanda ya shahe shi to shi ne aka ta maimaitawa don ya zauna ga zihinin sahabbai ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa don ta riƙe da kyau wasu kuma suka ce a wannan akan taujihin mutane guda uku da wanda ke wurin kaba da wanda ke garin makka da wanda ke wajen makka gaba ɗaya Allah ke cewa ni Allah ya kuna lin nas alaikum hujja dan dai kan yahudawan nan sai kawa muku hujja kenan mutane sai su samu makama su ce ku ba ku da wani tsari addini na kuma da tsari yau a ce kai kaza gobe a ce kai kaza yau a ce ai kaza gobe a ce an an hasa an shahi an yi wani abu kaza shi yasa Allah maimaitawa yake cewa ka rike wannan innahu lil haqq lalle gaskiya ne daga ubangiji sai Allah subhanahu wataala ya ce fala takhshawhum yakhshawni kada ka ji tsoron su su kafiran maka mushrikai azzalimai saboda masu yin shirka masu yin zalimi masu yin zalunci su ne kafiran makka su ne kafiran makka waɗanda suke kamawa yahudawa wurin tozarta da annabi sallallahu alaihi wasallam suna cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah yake cewa kamar yadda muka shirye da ku muka aza ko wasa Ka'aba kama arsalna fikum rasula akan haka ne ko muka aiko muku annabi fikum daga cikin ku rasulan minkum kuma daga gare ku fikum cikin ku aka zabo shi minkum kuma tabiidiyya ke daga kaso daga cikin ku mun gane ai ba kowane ne aka dauko annabin cikin gidansu ba a daga wani gida daga cikin ta wanda ke tare da ku yatulu alaikum ayatina dan ya karanta muku ayoyinmu ayoyinmu wa yuzakkikum kuma ya tsarkake ku daga yin shirka wa yu'allimukum alkitaba wal hikma dan kuma ya karantar da ku littafi wal hikma kuma da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya karantar da ku hukunce hukuncen shari'a irin wanda ba ku sani ba ku kun jahilci abin ba ku iya ba ya zo ya karantar da ku ashe wannan aya yana daga cikin harko-harkon ayoyi waɗanda ke nuna cewa annabi an aiko shi ne don ya koyar da mu addini Allah ya aiko shi ce kama arsalna fikum rasulan minkum kamar yadda muka aiko muku da manzo kamar yadda muka shirye da ku Ka'aba can muka shirye da ku ku kalli Ka'aba haka kuma kamar yadda muka aiko muku da manzo daga cikin ku yatlu alaikum ayatina ya karanta muku ayoyinmu mu wa yuzakkikum kuma ya tsarkake ku kalmar tsarkaka nan wurin ba ana nufin daga datti ba a daga shirka daga bid'a daga duk abin da zai kai ku ga halaka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake mu ya nuna mana ina ne daidai abin da zai kai mu zuwa ga daidai wa yu'allimukumul kitab kuma ya karantar da mu littafi shine alqur'ani wal hikima da hadisi imam shafi yake cewa duk cikin qur'ani duk inda ka ga an faɗi alkitab in dai da annabi sallallahu alaihi wasallam ake magana da alkitab da hikima suka zo wuri ɗaya babu wani cikin malamai wanda ya sabu wanda ya saba ma wannan magana cewa ana nufin alqur'ani da hadisi imam shafi yake cewa duk inda cikin qur'ani kai an faɗa kuma in annabi ake ma magana maganar da taujihin ta zuwa da annabi ne kaga an faɗi kitabu wal hikima to babu abin da ake nihi da wannan face ne alƙur'ani da hadisi ma'ana na wurin wannan aya tana nuna cewa an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu ayoyin Allah subhanahu wataala sannan ya karantar da mu alƙur'ani kuma ya sanar da mu sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun kuma ya karantar da ku da abin da baku sani ba ma lam takunu ta'lamun abin da bamu sani ba dukkan mu nan jahilai aka haife mu ba wanda aka haife shi da ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi da shari'a ya karantar da mu menene musulunci kuma ya karantar da mu mu san Allah mu san shi karan kanshi mu san matsayin shi in mun san matsayin shi sannan sai mu dawo da koya mana ya za mu bauta mu Allah shi kuma game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya za mu mu'amalance shi to dole sai an dauki mataki mutum dole ka san Allah farko saboda in baka san Allah ba ya za ka bauta mai da kyau in ka san Allah sannan ka san matsayin wanda ke koya maka matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam in baka sani ba sai ka rika bauta mai baka sani ba kenan ka san matsayin shi cewa shi dan aike ne shi matsayin shi gare ka shugaban ka ne wanda zaka mai da'a ba Allah bane gare ka mun fahimta matsayin shi wanda zaka mai da'a da'atuhu fi ma amara kai mishi da'a abin da ya umarce ka sannan ka bar abin da ya hana ka وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا da abinda manzon nan ya yazo da shi yace ku yi ku kama shi hannu biyu abinda yana ku ku bar shi wata ala ke cewa man yudi ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya ma Allah manzon Allah da'a to kamar yayi ma Allah da'a ne in ka ce ba ka ma manzon Allah da'a kai Allah za ka ma to ka bata qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in kuna son Allah ya so ku to ku so ni ku bi ni sannan Allah ya so ku mutunta duk wanda ya ce yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana bin Allah amma bai bin annabi sallallahu alaihi wasallam to ya faɗi ya faɗi jarabawa mun fahimta to kenan annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ne ya karantar da mu ya koya mana ya koya mana addini ya koya mana yadda za mu bin Allah subhanahu wataala don za mu san insha Allah lokaci yayi idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu yi da addu'a alaikum salam na'am inda tunanin shi ya bashi ba ran shi ba mahuda mun gane ba ya za a ya kalli inda inda ya ibada ya kalli inda wata yake ko inda rana take malam mun gane tambayar ta gaba daya Eh, to tun da ai tunani ne yanzu kake. Ma'ana yanzu ina neman gabas. Inda rana ne, a kankani na ya kiɗi ne. Na san dai a nan ɓangaren Afirka ta nan wajen. Rana gabas take billowa, sai amfani da billowa rana. Amma in ina wajen ɓangaren Asiya, ko in ina ɓangaren ɓangaren Madina ko da sauransu, bar aiki da billowa rana. amma na a tunani na na san nan wurin gabas muke mai da gaba kuma can wajen rana ke bullowa to sai in kalli can amma yanzu wanda ke madina ina yake mai da gaba gusum yake kallo to kaga kuma rana ba gusum take bullowa ba mun gane to kenan baka aiki da bullowa rana a ko ina sai inda kana da yakin cewa nan wajen rana gabas take bullowa na haka wata da isha'i ka san cewa ga wata can ya ya hito amma ga inda inda ka kalla to ka san can wajen ne wata ke watsuwa kenan suka juya mun fahimta Allahu a'lam abin da muka faɗa da Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka mu iko na kan komai Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Allahumma innaka ala kulli shay'in qadir يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك